أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك وعلى آله قدر دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سؤال وجواب على كتاب الأخضر za mu tashi fasalin fi shuruɗi salati fasali game da sharuɗin sallah menene sharaɗi sharaɗi a mazabin malikiya shine abinda sallah take da buƙatar tun daga farkonta zuwa ƙarshenta abinda ingancin sallah ya rataye da shi idan aka rasa shi to ba a kiran sallah sallah an gani amma ba sharaɗi a mazhaban malikiya yakan bambantu da sauran mazhabobi a nasu fassarori kamar mazhaban hanafiya suna lissafa sallah da abubuwa rukuni sharaɗi wajibi farali sukan ce rukuni shine abinda yake cikin sallah dole shi kuma sallah take yiwuwa amma da rukuni da sharadi duk auren su ne sai dai su bambancin sharadi da rukuni shi sharadi ana yin shi ne kafin shiga sallah rukuni kuma a cikin sallah kamar sharadi a wurin irin su tsarki na hadasi tsarkin kabasi fuskantar alƙibla tsarkake tufafi rufe al'aura duk shi mana cikin shaɗi a wurinsu ka gane rukuni kuma irin karatun irin karatu kawai irin ruku'u irin sujjada irin tsayuwa natsuwa ka gane to wannan kenan to rukuni sharaɗi da bambanci da wajibi ko farali amma ban malkiya ko a ce maka wajibi ko a ce maka fardun duk an gane to sharaɗi abin da ake sharaɗi abin da dole ana bukatar shi yanzu kamar kana ce sallah ne kamar fatiha ai raka al-fatiha ce ta lallace ba sallar ba idan akwai sauran lokaci za ta yi rusku wannan raka'ar amma da ake kai a cikin sallah sai hadasi ya zo maka allon kai kai kai tusa yanzu wata raka'a ce ta lallace ai sallar ce gaba ita isa wannan shi ya kira ne ne sharaɗi shi ana buƙatar shi daga farkon sallah har zuwa ƙarshenta na'am
سؤال ما هي شروط صحة الصلاة وكم عددها؟ جواب شروط الصلاة ستة آه الأول طهارة الحدث وطهارة القبس من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة
سؤال ما هي شروط صحة الصلاة ما هي شروط إنجنس صلى وكم عدد أكمنون عدد نسو جواب شروط صحة الصلاة ستة شروط إنجنس صلى أبشرا طهارة الحدث تركن حدث وطهارة الخبث تركن خبث في مك بياني من دنا بياني يعني tsarkin kabasi na jiki an gane wasaubi da tufafi sau da wasu ya buga faɗin shirgo wani makani da guri shi ne tsarkin kabasi wasatur al'aura da rufa al'aura wasu ikbalin kibla da fuskantar alkibla watarkul kalami da barin magana watarkul af'alil kasirati shagila da barin abu ayyuka masu yawa ma masu shagaltarwa in ba mai shagaltarwa ba ne ba mai yawa ba ne to ba ne ta su'al ma yi auratun rajuli za wa auratun rajuli ma bai na surati da rukubat
su'al ma yi auratun rajuli mene ne al'auran mutum namiji jawabu auratun rajuli al'auran namiji ma bai na surrati abin da ke tsakankanin cibi irin rukubati zuwa gwiwa e zuwa gwiwa idan ɗaya daga ci- idan wani abu na wa'innan ya bayyana a sallah to sallah ta lalace gaba ɗaya kana sallah sai cinyarka ta bayyana ko cibiyarka to ba sallah an gane to
سؤال وما هي عورة المرأة جواب المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين
su'al wa ma yi auratul mar'ati ko menene al'auran mace to jawabu al mar'atu kulluha auratun ita mace dukkan ta al'aura ne ta rufe komai in tana sallah ta yin gudu ma adal waji waja wani kafai na amma banda fuska da tafukan hannu an gane amma duk abin da ya bayyana bayan waɗannan to sallah ta lalace na'am
سؤال هل تكره الصلاة في السر... في السراويل جواب وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء
سؤال هل تكره الصلاة في السراويل shin an ki sallah da wando shin an ki sallah da wando an karanta jawab wata kurahu salatu fi sarawili an ki sallah da wando amma ba da yawa masu fasar akhdari suna kurkure wurin nan suna nufin wasu suna ɗauka cewa ana nufin da wando ne kadai mu kuma irin wandon mu yana fara daga kunkoso a ba na ke nufi ba wannan da ya fara tun daga cibiya ke nufi akwai irin shi yanzu eh wannan da ya fara tun daga cibiya
babu shi
to irin wannan ake saura nufi shi daga nan tun daga cibiya zuwa gwiwa to shi ake nufi an ki sallah da wando ko da wandon ya fara tun daga cibiya an ki na'am illa idan kana foka shi wani sai dai idan akwai dan wani abu a saman wandan kamar singileti haka an gane amma a maza malikiya sauran maza ba kan ai ba zai yi kamar maza ahmad bin hanbali ba zai yi kai sallah na ganin kafadinka ba ba maza sana yake ba la ya salli alaikum laysa ala atiki minu shehun ko kar mutum ya sallah ba komai a kafadarsa kamar singileti amma ba malikiya idan har wando ya rufe tun daga cibiya zuwa gwiwa ya- ya halatta ka kila shi amma an karanta amma ba zan malamin ahmad bin hanbal shi an hana ne ba makaruhi ba ne a an hana ne kwata-kwata ka za ka ce makaruhi ba ana nufin bai halatta ba ka gani ya zama maza maliki a cikin alkarahatu la tunafil jawaz karanci ba ta kowar halastuwa ka gani to an ini amma ba irin wando irin wannan namu ba wanda ya fara daga kwankwaso wanda ya fara daga cibi ake magana to da wasu na ɗauka wannan da ya fara daga kwankwaso ake nufi an karanta sallah da wando a an karanta amma ba a haramta ba a a to ai ka kora magana da ya faɗa maka cewa al'auran namiji daga cibiya in ka tabbatar da wannan fa- ma'anar an gane to sai dai idan akwai wani abu a a saman wandon to ba karanta ba amma idan haɗu ya wandon da ya fara daga cibi ne zuwa gwiwa wannan an karanta amma ba ta iya amma fa da shafi ya fara tun daga cibiya ina nana ta ta
سؤال ما حكم من تنزل ثوبه جواب من تنزل ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء بي- يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج لغة صلى بنجازة
wato wa'innan sharrorin da aka gaya maka duka idan da dama kenan na'am duka wa'innan sharrorin da muka karanta kwara shida an gaya maka sharadi ne na inganta sallah amma inda dama in ba dama sharadin ya kau ko sarkin hadasi in ba dama ita mama ka gane to zai shiga baka bayanin sharadin nan na sallah gaba gaba in ba dama shine yace hal ma hukuman ta najasa saubu bai hukunci wanda tubabinsa ya ɓaci da najasa bayan an ce sharadi ne taharatul khabas min al badani was thubi wal makani to me hukuncin wanda tubabinsa ya ɓaci da najasa an gane zai fara maka bayanin shaddin gaba gaba yake gaya maka to jawo man da najasa saubu wanda tubabinsa ya ɓaci da najasa wala mai ji soban gairahu bai samu kuma wani tufafi in ba wannan ba wala mai jirma an yaksiruhu bihi kuma bai samu ruwan da zai wanke wannan tufafin da shi ba aw lam yakun indahu ma yalbasu ko kuma ba shi da kayan da zai saka ya wanke wannan hatta ya kusila wasu ya wanke wannan kayan ba wani kayan da zai saka dole sai an wanke wannan din wa gaba khuruj alwaqt kuma ya ji tsoron fitan lokaci ba yanzu ba dama ba an rasa kudur an rasa iko an rasa tsaka dama cika wannan sharɗin to tun da an rasa dama ba da gangan ba ne an rasa yadda za a yi a cika wannan sharɗin ne to sallabi na jasatihi ya salla da jasar nasa ɗaya ya sauka in dai har da uzuri in har ba dama yasa kaga yanzu sarkin habasi na tufafi ma'al kudarati inda dama in ba dama ta faɗi mu je
سؤال هل يهل تأخير الصلاة لعدم الطهارة؟ لا ولا يهل تأخير الصلاة لعدم الطهارة ومن فعل ذلك فعسى ربه.
su'al hal yahillu ta'khiru salati li adam at-tahara shi jinkirta sallah saboda rashin tsarki ya halatta saboda kai janaba ko baka da alula sai ka ta to ai tsarkin hadasi shardi ne a sallah to kuma ni janaba ta kama ni ba ruwa ko kuma a bana da alula na yi fitsari ko ba ruwan alula sai ka bar sallah a ta yi kai ma yanzu ka rasa je- ka rasa iko na cika wannan sharɗin tun da haka gaba da ruwa shi ne ƙasa ba zai yiwu ba ka jinkirta sallah don ba tsarki domin in ba ruwa ruwan tsarki akwai ƙasa ƙasa ko ko ina akwai ta sai za a ce jawabu wala yahillu ta'khiru salati jinkirta sallah bai halasta ba li adami taharar saboda rashin tsarki a ai ga ƙasa nan ولم تجدوا معا فتيمموا ومن فعل ذلك wanda ku aikata haka faqad asa rabbu walika ya saba ma ubangijinsa na'am سؤال ما- ما حكم من لم يجد ما يستر به عورته ذا ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا.
a sai sharadi na uku sharadin sutur al'aura kamar yadda muka gaya muku a baya to shi ma za ta fadi idan aka rasa iko ana ji yace su'al ma ko man lam yajid ma yasturu bi awratahu me hukuncin wanda bai samu abin da zai rufe al'auransa da shi ba jawab amman lam yatin ma yasur bi awratahu wanda bai saba da birba al'auran sa da shi ba salla uriyan ne salla tsarara haka sharti ta fadi saboda adamul qudra rashin iko a hankali dai mu je zuwa
آه، سؤال ما حكم من أقضى لقبلته ذا ومن أقضى لقبلته عاد في الوقت.
su'al ma hukumu man aqba al-qibla me hukuncin wanda ya kurkura al-qibla ka san a cikin shartu mun ga muku wasu qibla al-qibla ko Yeah.
shi ma sharti ne to yanzu me hukuncin wanda ya kurkura al-qibla ba da shi bai sa bai sani ba tun da yana san da ya kurkure ba jawo muna haɗa alƙibla ta wanda ya kuskura alƙibla a adafil wakti to ya sake sallan nan idan har ya gane akan lokaci lokacin sallah ba ta fita amma idan lokacin sallah ta riga ta fita to sallan shi ta yayi bai sani ba ne an gane amma idan ya idar da sallan nan har yanzu cikin sallan nan akwai zarguwar lokacin da bata fita ba da luri ko da da luri ne to ya sake ne da sallan in ko lokacin sallah har da lurin ma ya fita to shi kenan sallar sa ta yi na'am
آه، سؤال ما حكم الإعادة في الوقت جواب كل إعادة في الوقت فهي فضيلة
سؤال ما حكم الإعادة في الوقت ما يكون ساجة صلى أتكين لوكتي jaba kullu i'alatin fi lokaci duk wata sake sallan da kaza an ce ka sake ta in akwai ragowar lokacin ta na'am bayyana bayyana to ita sallan ta koma mustahabbi ne an so ne falala ce na'am amma ko ka sake ko ka sake ta yi an gane na'am ta yi domin da ba ta ba da za a ce a da abadan har abada ya ka sake ta an gane na'am to
قال هل تعاد الفائدة والنافلة في الوقت جواب وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه ال- منه الفائدة والنافلة
سؤال هل تعاد الفائدة shin ana sake sallah da ta kubuce maka wannan fila da sallar nafila fi lokaci a cikin lokaci eh ana sake su idan akwai ragowar lokaci jawab wa kullu ma tu'adu duk wani sababin da ake saki as-salatu sallah minhu da afkuwansa na'am duk wani sababin da kaji an ce ana a sake sallah da afkuwansa fil wakati amma idan akwai lokacin sallah duk sababin da idan yawa ce maka a ada fil wakati a sake sallah nan idan akwai ragowar lokacin ta shine wa kullu ma tu'ad duk wani sababin da ya janyo ana a sake ya janyo a sake sallah minu saboda wannan sababin kaji an ce a sake sallah saboda shi fil wakati akan lokaci a cikin akwai ragowar lokaci to fala tu'adul fa'idatu minhu ba a sake bararriyar sallah sun da dawo ita lokacin ta da wucewa kai ne misali ka zo yin sallan a za a baka samu yin sallan asbahi ba baka samu yin sallan asbahi ba sai lokacin azhar ko kuma sai lokacin la'asar kake asbahi a lokacin asbahi sai kai abin da aka ce lokacin azhar din kana ramu asbahi sai kai abin da aka ce a- a a sake sallan nan akwai ragowar lokaci to kai wa ke magana ka to a lokacin tare da daftara ba Allah ta kuka gani to duk wani sabon da ka zanci a sake sallah a ciki idan har duk wani abin da ya faru ka zanci idan abin ya faru a iya sake sallah idan akwai ragowar lokacin ta to banda bararriya da kake rama ta a wata lokaci daban ita rama lokacin da da fita kamar sallan azahar ne na'am baka same ta ba sai la'asar to sai da ka gama yin ta a lokacin la'asar sai ka kurkura da kibla sai daga baya ka sani to ayin ka kurkura kibla an ce kai sakin akwai ragowar lokaci to yanzu ita a zarwa da ragowar lokaci ke da shi ka gane kwarai kuwa to ba a sake bararriyar sallah a ciki duk wata sallah daga an ce a sake ta idan akwai ragowar lokaci to ba da bararriyar sallah a ciki wasu dama ai baka yi ta ma a lokacin da ba ta ce ragowa to wannafilatu da kuma nafila ita ma nafila ba a sake ta kaga wannan Allah ga ce kai abinda za a ce in akwai lokaci a sake to ai banda nafila ita an gane to wannan kenan فصل في فرائض الصلاة سؤال فرائض الصلاة كم فرائض الصلاة جواب فرائض الصلاة أربعة عشر فريضة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبعة والرفع منه والاعتدال والطمانينة والترتيب بين بين الفرائض والسلام وجلوسه الذي يقارنه
faslun fi fara'idus salati fasali akan farallan sallah farallan sallah abinda idan ka kurkure su to ko dai sallar da ka kurkure ko dai raka da ka kurkure su idan a cikin sallar kake baka fita ba ka jefar da su ka kawo wani makwafinsu ko kuma idan lokacin sallan ka gama ita da sallah to sallar ta lallace domin an yi ta babu wani farali a cikinta an gane sai ce su'al kan fara'idu salati nawa ne farillan sallah jawab fara'idu salati arba'ata ashara faridatan farillan sallah farilla ne kwara goma sha hudu wani wasu daga cikin malikawa suna lissafa ta goma sha biyar in ka da hadda da holul wakti shigan lokaci an gane farko niyyatu salati niyyan sallah almu'ayyanati wacce take a bar ayyanawa za ka ce kawai na yi niyyar yin sallah zan yi sallah wata sallah ka gane kai niyyar sallan azhar in za ka yi sallar azhar ne kai niyyar sallar la'asar kuma niyya mazaunin ta shine zuciya ba furta ake ba ba kuma yana gwani yana yana niyya ba na yi niyyan ni musa na yi niyyan yin sallar farilla mai raka'a hudu wacce ake boye karatu a cikinta masallacin unguwarmu da ke daidai titin wuri kaza akwai masu wannan niyyar na taɓa jin wani yayin ya kusa da wannan amma shi bai ɗan tsawaita haka ba amma kusa irin haka to ga wannan ai ba a furta niyya ta niyya zuciya ne mahallinta an gane da kyau to niyyan sallah wata take a bar ayyana dole za ka ayyana sallah a ranka ba ko za ka ce na- zan yi sallah ba ko za ka ce zan yi sallah a ba za ka kwatanta zan yi sallah ba. a zan yi sallar azhar ka gane amma zan yi sallah ce wata sallah ai fa- na fura ma sallah ce ko na gawa ma sallah ce ko da ki kara cewa tsayuwa na roƙon ruwa ma sallah ce na idi ma sallah ce to za ka yi sallah wace ta farilla kuma ta azhar ko ta la'asar ko ta magriba ko kawai za ka yi sallah a mu'ayyana a bar ayyanawa a cikin zuciyarka za ka ayyana na biyu takbiratul ihram kabbaran harama wal qiyamul hada tsayuwa domin kabbaran harama wal fatihatu da karatun fatiha wal qiyamul hada tsayuwa domin karatun fatiha war ruku'u da ruku'u war rafu min al-qawwa daga ruku'u was sujudu alal jabati da sujjada akan goshi dole ne wurin sujjada ka daura goshinka a ƙasa an gane za mu ji kuma sa hanci a ƙasa shi kuma na- sunna ne amma sa goshi dole warrafu mai ɗaguwa daga sujjada wanda yin shiga da daidaituwa wato daidaituwa da gabbai a cikin kowane rukuni na sallah wato ma'ana da natsuwa wato natsuwa da zuciya a cikin kowane rukuni na sallah itidalu bil arkani wal ismi inanu bil qalbi watartiyu bainal fara'id da jeranta farallai dole shi ma farali ne amma za mu ji kuma jeranta sunnoni shi kuma sunna ne wassalamu da sallama wa julusuhu allazi yuqarinu da zaman sallama da ke daidai da faɗin sallamar gwargwadon ka karanta ta gyatul lillahi ba farilla bane gwargwadon cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine farilla a tsai- a zaman ma ka gani to na'am
سؤال ما هي شروط النية؟ جواب شروط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام
su'al ma hiya shurutun niyyati me sharudun niyya jawab wa shurutun niyya sharadun niyya muqaranatu hali takbiratul ihram hada ta da kabbaran harama ba wai sai kai niyya bane ka kabbara harama ko bayan kai kabbaran a da kabba kana mai zuciya ne ba zuciya ka ce kana mai kulla kabbaran harman kana mai niyya Allahu akbar a cikin wannan har kayi niyya ka kudurce kayi kabbar amma ba ka zauna bane inni nawaitu salati zuhri zil ko zati arba'u raka'atin fi baiti ko kuma kaji mutum ya ce fil hadari a halin zaman gida ba dai ko ana yi ba a za ka yi niyya ne kana ne hada ta da kabbaran harawa na'am
سؤال كم سنن الصلاة؟ جواب وسننها خمسة عشر الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجار فيما يجار فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة إلا السنة السنة wa kullu takbiratin وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتها- والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على سورته والبسملة الثانية والثالثة للمعموم الزهر بالتسليمة الواجبة ذا- والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المعموم
سؤال كم سنن الصلاة نون سنن صلى جواب وسننها خمسة عشر سنن تقدا شابير الإقامة إقامة شين فرن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ها حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والسورة التي بعد الفاتحة السورة التي بعد الفاتحة والقيام لا تتعواد من كرنت السورة والسر فيما يسر فيه da koyewa inda ake koyewa waljaru kuma yadharu bihi da bayyana inda ake bayyanawa wa sami Allahu liman hamidahu da fada sami Allahu liman hamidahu wa kullu takbiratin sunnatun kowace kabbara a sallah sunna ne illa al-ula banda ta farko na taharimi na bude sallah wa tashahhudan da tayya biyu ta farko da ta biyu duka sunna ne wal julus lahu ma da zama domin tayya ta biyu da zama domin tayya ta uku kuka ce ta ta ɗaya da ta biyu ta hudu kai nake son ce wa taqdimul fatiha da gabatar da fatiha ala surati kafin sura sunna ne wa taslimatu saniyatu da sallama ta biyu wa salisatu da ta uku lil ma'amumi ga mamu an gane assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abin da ce asaniyatu wa salisatu an gane yana nufin sallamar da ka juyo ta zuwa ga liman da na hagunka an gane? an gane? to wannan ke nasu amma sallamar da ka juya ta zuwa damar ka dole ce to waljaru bi taslimatil wajiba da bayyana sallama ta dole ta ta farko ita ne sallama ta dole dole sai ka yi ta assalamu alaikum a kuma cin haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an gane to da bayan sallama wajen take ta dole ita ce ta farko wa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a da- ana anan ana nufin bayyana ne ke sunna an gane da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sujudu ala al-arshi da yin sujada akan hanci wal kaffaini da tafukan hannu biyu wa rukubatin da gwiwoyi biyu wa darafil kadamain da yatsan kafafuwa manzo Allah ne ce umirtu an as an asjuda ala sab'ati azumi an umarce ni wato Allah ya umarce ni da in rika yin sujada bisa kasusuwa gabobi bakwai manzo Allah rusu ya nuna goshi ce man da ya nuna hanci tafukan hannu biyu hudu eh gwiwoyi biyu
Shida.
shida yatsun kafafuwa bakwai an gani to wannan kenan wasu turatu da gairin ma'amumi da za su tira ga wanda ba mamu ba waye wanda ba mamu ba ko dai liman ko mai sallah shi kadai to dole su sa sutura sutura shi ne abin da zai kiyaye liman ko mai sallah shi kadai daga wucewar mai wucewa ta gabansa an gane na'am
السؤال ما هو أقل سترة جواب أقلها جلاء زرم وطول ذراع ظاهر ثابت آه، غير مشوش
سؤال ما هو أقل السترة لما في كرنس السترة جواب هو أقلها غلظ رمه ما في كرنس تشين كورم غورة وطول الزراعي لتأون زراعي ورنسو bayirin kuma ya zama tsarkakakki sabitin tabbatacce tun daga farkon sallah har ka gama ghairu mushawwashin ba mai rikitarwa ba kuma ba mai sa ka tunani ba an gani na'am
سؤال كم فضائل الصلاة جواب وفضائلها خمسة عشر فضيلة رفع اليدين عند الإهرام حتى تقابل الأذنين ودعو العموم وال- و- وقول ال- رفع اليدين عند الإهرام حتى تقابل الأذنين وقول المعموم والفز ربنا ولك الحمد والتعمين بعد الفاتحة للفز والمعموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود وتدويل القراءة في الصبح والزهر تليا وتقصير ما في العصر والمغرب وتوسطها في الإشاع وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني ويكون التشهد الثاني أدول من الأول والتا- والتيامن bisalami wa tahriku sababati tashahudi التشهد a su'al kam fada'ilu salati nawa ne mustahabban sallah jawab fada'iluha 15 fadilatan farillanta farillai ne guda goma sha biyar raf'ul yadaini daga hannuwa guda biyu inda al-ihram yayin kabbaran harama hatta tuqabila al-uznaini har sai wannan hannaye sun kusanci sun fuskanci kunnuwa biyu wa qawlul mamu da fadin mamu wal fazl da misalla shi kadai rabbana walakal hamd ubangijinmu godiya tabbata gare ka wata aminu ba'da al-fatiha da cewa amin bayan fatiha lilfazzi ga mai sallah shi kadai wal ma'mumi ga mamu wala yaqulu al imamu amma liman ba zai faɗi wannan ba illa zikratu sirri fi karatun sirri to shi kadai zai ce ghair maghdubi alaihim wal dalin kuma ya ce amin wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'i musahabi ne والدعاء في التشهد في السجود دين أداء كن سجدا مستحبين وتطويل القراءة في الصبح da tsawaita karatu a ce sallah asbahi wa zuhur taliya kuma azhar ma tana binta wurin wannan hukunci wa tafsiruha da takaita karatu kuka ce da tsakaita karatu fil asr a sallar la'asar wal maghribi sallar maghriba wa tawassuda da tsakaita karatu fil isha'i a lokacin sallar isha'i wata kunu suratul ula kuma kasancewa surar farko ta kasance qabla saniyati kafin ta bi wurin jeran tawon alqur'ani ka gane wato kar suran farko ta kasance bayan ta biyu shine suran farko ta kasance kafin ta biyu yanzu kamar mutum zai karanta kulhuwan lawu raka ta biyu sai karanta kula azu rabin nas ka gane ka ga suran farko ta zama ne kafin ta biyu wato ana so wurin karatu raka ɗayan ka na biyu kaɗan jeranta ba ba dole ba mustahabi ya zama ka yi sura wacce ka biya bayan ita to ba a kafin da take ba a bayan da take wurin jerantawan mushafi na alkur'ani wa'adu wala min ha kuma ya zama tafi da tsawo ta farkon ya zama idan a farko ka karanta inna a ɗaya na kalkausar ko kuma mutum ce idan raka'an farko ka karanta idza ja'a nasrullah al-fath na bi ka karanta qul huwallahu saboda raka'an farko ta zo kafin ta biyu kuma ta fi da tsawo Allah ya sa ku ka gani to wara'atul ma'aluma da kuma yin ta a sifa sananniya ta rukuyi cikin rukuyi kakka yi ruku'u naka ta daban ba wanda a koyar ba irin ruku'in da ake kake gani a zamanin nan kaga wani ruku'in da ka san ce tsinto ne mana wani ma doro yake to zuwa da ita a sifar da aka sani wurin ruku'i wasu zuwa da sujada wani julus da zama wal kunutu da yin al kunut sirran a sirrance ake yi shi an gane a alƙunutu ita ce Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alkhayra kullah nashkuruka wa la nakfurka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfurka اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذ- ونخاف عذابك عذابك الجد إن عذابك كان كان آه إن عذابك بالكافرين ملحق an gane wannan shine a alkunut duk da ya zo ruwaya ruwaya ruwaya ruwaya an gane ya zo ruwaya kala kala to ana yin shi sirran a boye ne kuma qabla ruku'i kafin ruku'u wa ba'da surat kuma bayan an karanta sura fi saniyati subhi a raka'a ta biyu ta sallar asubahi amma waye juzu ba'da ruku'i yakan halatta ma bayan ruku'u da za a iya an gane wa du'a ba'da tashahhud asani da yin addu'a bayan tahiyya ta biyu shi abin da ake karanta Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil eh masihi dajjal Allahumma zuwa ƙarshe ta addu'o'i dai bayan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake a bayan tayya ta biyu shi ma mustahabi wa yakunu tashahhud sani kuma tayya ta biyu ta kasance a tsawala min al-awwal ta bi ta farko tsawo wata ya munu bi salami da kuma damaitawa da sallama wa tahriku sababati da motsa yatsa ta nuni bit tashahudi wurin tayya an gane na'am
سؤال ما هي الأشياء التي haka kenan na'am سؤال ما هي الأشياء التي تكره في الصلاة tukurahu تكره في الصلاة جواب ويكره الالتفات في الصلاة وتغميد العينين والبسملة والتأوذ في الفريدة ويجوزان في النفل والوقوف على رجل واحد إلا أن يطول قيامه واقتران رجليه وجعل الدرهم أو غيره في فمه وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة
su'al ma yi lashiyawar da ke tukurau fi salati menene abubuwan da aka kisu aka kisu aka karanta su a cikin sallah jawabu wa yukrahu al-iltifatu fi salati an ki waige a cikin sallah domin mai waige yana rage wa kansa ladan sallah an tambaye man sallam game da waige a sallah annabi ce ho ikhtilasu yakhtalisu shaytanu min salati al-abd wani kwashewa ne da shi ke kwashewa a cikin sallan bawa wata gamidul ainihin da kuma rinsa idanuwa domin wani daga alaman bautan nasara su ne suna da bauta ga suna rufe ido walbas ma da sannan an ke bismillah wata awuzu da uzu ya fi farita a sallan farilla amma ba a mazaban malikiyar amma ka sani alkarahatu la tunafil jawaz an karanta biya ba ba yana nuna an an an ba halasta bane an gani ba ne mun biya halasta bane ko wannan maza malikiya ne ka je ka dauki littafin hadisai za ga babul jahr bil basmalati ga sunan da yawa ga hadisin Abu Hurairah nan yayi sallah yayi bismillah ya bayyana sai Fatiha da ya zai sallah ce wallahi na kamanta muku sallan manzan Allah kare kuwa an gane to wannan kenan a sai a uziya mazaban shafi'iyya sun tafi akan za ka yi a uziya saboda ai Allah ce wai za ka ratar qur'ana fasta billah fatiha ba qur'ani bane Allah ya lakanta ga wani ka nemi tsari da Allah Malik ya ce to a gaban Allah ne zaka nemi tsari da Allah Imam Malik ana magana in in akwai shedar in baka gaban Allah ne tunda tsoron shedanu da sharrin mutanen banza to amma yanzu ga ka gaban Allah to kuma wani isti'ana zaka yi in ji Imam Malik ba ne matsayi kace Allah ya kiyaye ka daga sharrin shedanu ba to yanzu ga gaban Allah to ya ci magana wani shedan sai za ki ganin abu za a ce a uzu billahi su kuma suna ganin abu dai karatu ne Allah ce inda za ka karatu ka ce a uzu billahi shi ma ai karatu ne ka gane ta wannan kenan da haka maza malikiya shi ma din ya ce waye juza ne fil nafil su biyu sun halatta a nafila ta abin da ya halatta su a nafila shi ya halatta su a farilla an gane ta wannan kenan wani kufa ala rijilin wahidatin da tsayuwa akan kafa kwara ɗaya tal mutum ya rika dogara da kafansa da illa ya tsola kiyamu sirin tsawon tsayuwansa dama ta tsawaita ta daɗe ruktiranu rijilai sannan an ƙi masa gwama kafafuwansa gwama kafa waje alijirhamin da sanya kwandala au gairi ko wurin kwandala fifami a bakinsa وكذلك كان an an ki masa kullu ma yashawushu duk wani abin da zai dauke masa hankali BJB a aljihunsa yana kara ko baya kara waya ce ko ba waya bace yana da nauyi ko ba shi da nauyi au kummi ko kuma a tsagun rigansa kuka ce ko kuma a hannun rigansa yana kara ko baya kara yana da nauyi ko baya da nauyi au ala zari ko abin nan a bayansa yake yana ƙara ko ba ƙara yana da nauyi ko ba da nauyi sannan an ƙi masa tafakkur fi umurin duniya tunani a cikin lamarin duniya amma fa in tunanin kaɗan ne amma in tunanin mai yawa ne har yana shi iktidal da tsumani na to sallan ma ba an ƙi bane an haramta mai ka gane wa kullu ma ya shagalu da duk abin da ya shagaltar da shi anil khushu'i gabar tsoron Allah da sanya tsoro da sanya kaskantar da kai fi salat a cikin sallah an ki masa wannan in ko abin ya tsawaita amma haramta masa alhamdulillah